لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 27 ga watan Jumada Ula, jira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1446, wanda ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2024. Muna ci gaba da yin tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna cikin Suratul Ankabut. a karatun da ya gabata mun tsaya daidai bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi game da rayuwar duniya bata zamanto komi ba face wargi ne da wasa kawai amma lalle rayuwar lahira ita ce rayuwa ta kwarai ita ce rayuwa ta gaskiya inda mutane sun san cewa lahira ita ce rayuwa ta gaskiya to da ba su fifita duniya a kanta ba. Sai Allah ta ce fa'iza rakibu fil fulki da'u Allah makulisi na lahuddi. Falamma na jahun ilal barri idahun yushrikun. Fa'iza rakibu fil fulki Allah ya ce to idan suka hau cikin kwale-kwale jikin babban jirgin ruwa shi yake ce ma alfulk safinatul azima jirgin ruwa babba ya dau mutum ya dau kayan shi suwa ne ne Allah ta'ala ke bayani cewa idan suka hau cikin jirgin ruwa su ne waɗanda suke ja in ja waɗanda suke gardama waɗanda ba su yarda da Allah shi ne abin bauta ba. Waɗanda sun yarda da Allah shi yake halitta, ya halicci sama ƙasa, ya halicci rana da wata, su kansu shi ya halicce su, amma ba su yarda da kaɗaicin shi da bauta ba, amma sun yarda da shi kaɗai ya yi duniya. amma ba su yarda da shi kadai za a bauta ma ba. To su ne Allah yake magana cewa idan suka hau cikin jirgin ruwa, mutanen da ba su da wani abu wanda yake mai ban mamaki da yake tafiya da mutane shi ba raƙumi ba shi ba jaki ba ba doki ba ba giwa ba sai jirgin ruwa kawai. Shi kadai ke gare su. to idan suka shiga cikin jirgin ruwan nan suna tafiya shikenan galibin su an ce in sun tafi suna ɗaukan gumaka tare da su suna tafiya suna kallon gumakan suna tafiya suna cewa gumaka ku tsallake mu ruwan nan lafiya ku sa mai ta ruwan nan lafiya ɗaukan gumakan suke yi shikenan idan tsanani ya yi tsanani iska ya fara kadawa jirgi ya fara tangal-tangal za ya faduwa za ya birkicewa da su a lokacin nan sai kaga suna ɗauko gumakan suna jifawa cikin ruwa tunda sun kasa tsaye da jirgi ya yi tafiya sai haka yake ya yi haka ya yi haka da su za a juyewa da su to ba su da amfani kenan bari a jiwa da su kawai sai su ɗauki gumakan su zanki jefawa cikin ruwa sai a yaya kenan shine Allah ta'ala ce da'awullah sai a koma ana roƙon Allah mukhlisina lahuddin kuma suna roƙon Allah shi kadai duk waɗannan gumaka da aka ɗauko aka taho da su da waɗanda suke cikin rayuwarsu sun yarda da su duk sun yi watsi da su wa suke kira Allah shi kaɗai kawai suna ya rabbi ya rabbi Allah tseratar da mu suna la in an jaitana min hadhihi la nakunanna min ash-shakirin wallahi Allah in ka tseratar da mu daga wannan bala'i da muke ciki na igiyar ruwa yana ta tangal-tangal da mu wallahi za mu zamanto daga cikin masu gode maka za mu yi godiya muka hito suna ta yi ina Allah ce dawo Allah makulisi na lahu yasa wata aya Allah ce kul man yunajjikum bi zulmatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufiya la in anjana min hadhihi lanakunanna من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون Allah ce ka tambayi su wane ne wanda yake tseratar da ku daga duhun teku da kuma duhun sarari kuna roƙon shi kuna masu ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wataala kuna roƙon Allah kuna masu jin tsoro kuna cewa lalle in Allah ya tseratar da mu daga wannan bala'in da tashin hankalin da muke ciki lalle za mu kasancewa daga cikin masu godiya ga Allah Allah ya ce na tambaye ku wa ke yi to Allah ne kulillahu yunajjikum minha Allah ne wanda yake tseratar da ku daga bala'in duhun da ke cikin ruwa da bala'in duhun da yake waje duk wata masifa ma gaba daya ga daga dukkan ma wani bakin ciki da duk wani takaici da duk wani damuwa ba wanda zai yaye maka shi sai Allah kuma antum tushrikun sannan Allah ya yaye maku sai ga ku kuma kuna hada Allah da gumaka shine nan ma Allah subhanahu wata'ala ke ba da labari cewa falamma najjahum ila albarri idan Allah ya tseratar da su ya zuwa waje suka ƙetare ke ruwa suka hito wajen ruwa suka zo tudu idahum yushriku sai ka gan suna shirka da Allah kuma sai ka ga amince kuma ana cewa mi ai gunkin nan wani gunki wani in ba dan shi ba baka ga shi nake ta roƙo ba kuma sai a rasa wanda zai kare ta su ya suye su ai kamata ya wani ya faɗi gaskiya ya ce a'a da wahala ta yi wahala hujuha su muka zangi cikin ruwa fa inda suna magani da sun hana kansu shiga cikin ruwa amma saboda addini ne na son zuciya ba ka'ida ke akwai ba ana bin shi yasa in an yi maganan ma kowa sai ya ce haka nan ne ni ma yi shi nake ta kira kuma lokacin ba kajin kiran kowa sai Allah Allah Allah ake ta kira ya rabbi ya rabbi kowa yake ta kira amma kuma kaji an hito daga cikin ruwa ana cewa mi ana cewa gumaka ake kira wata aya Allah ce wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur Allah ya ce idan igiyar ruwa ta zo ta rufe su yanda ka san gizagizai yamucin teku haka yake in yi wani yamucin sai ga kaman girgije ne sama ta yi sama to idan ya rufe su sai ga suna ta roƙon Allah ana ta kiran Allah shi kadai falamma najahum ila albarri idan Allah ya tseratar da su ya zuwa tudu wa minhum to daga cikin su muqtasid akwai wanda yake takaitawa akwai wanda yake tauye kanshi ya rabu da Allah ya koma ga gumaka wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur Allah ta'ala ya ce babu wanda yake musu da jayayya da ayoyin mu sai dukkan mai yawan taurin kai kafiri Allah ya raba mu da taurin kai da kafirci ku kaga wannan aya tana tabbatar da cewa lalle mushrikai sun yarda da akwai Allah amma ba su yarda da su bauta mai shi kadai ba ko ba haka ba ne rana ce mun karanta wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah sun yarda da Allah ne yake yi amma ba su yarda da su roƙi Allah shi kadai ba su dogara da Allah shi kadai ba su yi tsoron Allah shi kadai su yi kwaɗan samun abu wurin Allah shi kadai duk ba su yarda da wannan ba suna ganin in suka yi haka ba za su samu ba gashi kuma suna roƙo Allah shi kadai suna samun tsila zaka ka roƙi Allah addu'a addu'a Allah kadai yake roƙo ba roƙon kowa sai Allah ba a cewa wani ba ni sai Allah ka daga hannuwa kana wani wani cikin ɗakin ka kuma masallaci kana wani yana jin ka bai jin ka amma Allah shine wanda yake as-sami'u yana jin kowa da inda kowa yake amma wani in ka tsaya kana wani wani wani wani ka bani kaga bai san kana yi ba amma an gaban shi ne sai ka ce wani bani abin da yake yawa sai ka roƙe shi ina iya baka kuɗi ga ya baka yana iya ɗaukar ka aiki ya ɗauke ka yana iya baka kaya ya baka yana iya baka abin hawa duk abin da yake iyawa gaba da gaba sai ka ce ba ni amma an bayan ka kira shi ai ba shi Isa Allah ya ce amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah Allah subhanahu wataala cewa ne da wanda yake amsa ma wanda yake cikin matsin rayuwa cikin kuncin rayuwa ya shiga cikin wata matsala ta rayuwa wane ne wanda in ya kira zai amsa mashi in ba Allah ba to haka duk tashi hankalin da zaka shiga ka kira Allah shi yasa ka ciki kuma dan ya jarraba ka dan ya ga wa za ka za ka kira shi yasa ya sanya ka cikin matsala babu wanda ke shigar da mutum cikin matsala in ba Allah ba kuma babu wanda ya sai ya yi maka matsala in ba Allah ba. Allah ya ce wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya da cuta da matsala da tashin hankali duka Allah ya raba mu da su. To babu wanda yake dauke masu in ba Allah ba. Shi ya jarrabe ka kuma shine zai dauke maka. ba abinda za ka yi a ɗauke maka wannan sai addu'a ba hana ka yi addu'a ba ba hana ka ka nemi taimakon addu'a wasu bayan Allah ba su kama maka Allah ya yi ma matsalarka ba hana ba amma ba su za su ɗauke maka ba Allah ne mai ɗauke liyakfuru Allah subhanahu wataala ya ce suna yin haka dan su kafirta bima atainahu da abin da muka ba su me muka ba su mun ba su tsira sun hito daga cikin ruwa lafiya ba su mutu ba ba su hallaka ba to sai suka koma kuma suna kafirci da abin da Allah ya ba su kamata in ka shiga wahala ka hita ka gode ma Allah kuma ka dawama kan godiya ga Allah kuma kada ka mance Allah subhanahu wataala wal yatamatta'u Allah subhanahu wataala ce kuma dan su ci gaba da jin daɗi Allah ce fa saufa ya'lamun da sanne ba sani Wana tsoratarwa ce Allah subhanahu wataala ya musu da sanne sanne za su sani ko nan duniya ko lahira da sanne Allah subhanahu wataala zai kama su da azaba mai tsanani sakamakon mi sakamakon sun ki kadaita Allah subhanahu wataala sun bambanta inda ake kadaita Allah da inda ba kadaita Allah to duk irin wannan dabi'a da sanne za yi sani don da Allah yake mai nema ya koma yana gode ma wani Allah to da sannu za a sanin azaban Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira Allah ya kiyaye haka waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar da irin yanayin da mushrikai suke shiga waɗanda suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yarda da manzancin annabi ba alaihi salatu wassalam amma kuma sun yarda da allancin Allah subhanahu wataala cewa Allah yana nan amma ba su yarda su kaɗai ta shi da bauta ba shine dama muka ce wannan sanin Allah ɗin shi kadai baya isan mutum dole sai ka kaɗai ta Allah da ibada dan ka san Allah baka bauta mashi ba to da sauran aiki in ka san Allah to sai ka kaɗai ta Allah da ibada in ka san Allah sai ka girmama Allah subhanahu wataala in ka san Allah to ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne wajibin da Allah ta'ala ya ɗora ma dukkan kowa gaba ɗaya. sai Allah ta'ala ya ce awalam yarau shin daga cikin dalilan da suke nuna ya kamata ya wajaba ya zama wajibi gare su su bauta mamu mu kadai in ji Allah shin ba su gani ba anna ja'alna lahum haraman amina mun sanya musu harami haram wato wuri haramtacce haramtaccen wuri wuri mai daraja wanda ba a daru ba a fada a cikin shi ba a zage-zage ba a yaki a cikin shi kai tsintuwa ma ba a ciki Allah ya sanya musu cikin duniya babu inda ke da harami in ba nan ba sai Madina su kadai suke da harami shi kuma harami ba masallaci bane masallaci cikin harami yake tun daga masallacin ne har zuwa wani wuri ake ce ma harami akwai gidaje da yawa cikin makka da cikin harami suke akwai gidaje da yawa cikin madina da cikin harami suke ba sai masallaci masallaci harami ne amma ba shi kadai ba to duk duniya Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Ibrahim ya haramta ɗakin Allah subhanahu wataala manzo Allah shi kuma ya haramta Madina inda masallaci yake da sauran wurare to duk duniya babu inda ke da irin wannan harantaccen wurin da ba a fada ba a yaƙi ba a cintuwa ba a zage-zage a cikin shi a jahiliya ba ko mutum ya yi laifi ya rugo da gudu tsalin shaki ko mutum ya kashe mutum mutane suka biyo shi dangin mutanen da ya shigo kaba shi ginin sai a kyale shi a ce aika hito ba su taba mutum shi kenan ya tsira ko da can shekaru talatin da suka wuce makka cikin garin makka abinda ya sa ta'addancin mutane ne yi yawa da shekaru talatin ba kayan ma talatin ishirin da wani abu haka zuwa da biyar abin da yi baya ko laifi kai cikin makka ko ba ka da takardu aka biyo ka da gudu da ka shiga harami gyale ka ki police ga sun koma da can wancan lokaci mutane na da imani police din na kowa na da imani yanzu kuma imanin kowa ya yi rauni ko ɗakin ka ba ka shiga sai an bude an kwalkwalo ka saboda mi saboda saboda lalacewar mutane ta yi yawa aikin ashen na mutane ya yi yawa ba za a yi haƙuri a kan kowa in ya laifi ya shiga a kyale shi ba shi yasa sai a kama mutum saboda gobe ma kan wani ya laifi ya ruga da gudu ya shiga wurin kuma dama duniya haka take canzawa take ba ta tsaya wuri guda ɗaya to Allah subhanahu wataala ce ba su ga cewa mun sanya masa harami ba tsararren wuri ba aminan yana da amincewa man da khalahu kana amina kuma annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada amina ya Allah ka sa wannan garin ya zamanto amintaccen gari mai tsaro babu fada ba tashin hankali a cikin shi ba barayi ba yan fashi da makami kuma haka nan ne a yanzu makka haka take ba ta da masu gadi kaga shaguna ga sunan sun hi miliyan guda shagon da ke cikin makka ma ba masu gadi ba za ya gadi an ka kare kare shagon ka ta yanka in sallah ma za ka ta sai ka bar shagon bude ka ta yanka shekarun baya ban sani ba yanzu shekara ashirin da biyar da suka wuce da shidda can zuwa talatin an kira sallah kawai zan mutum yaro Allah ta yi harami ta yi amini nisa ka bari ba wanda za ta ba maka wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi ya kasance yana cikin aminci kuma annabawa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim sun yi roko suka ce Allah garin nan ka sanya shi mai aminci kuma sai Allah ya amintar da shi haraman aminan a wata aya Allah subhanahu wataala ce awalam lumakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun shin basu ga cewa mun tabbatar musu da wuri mai aminci ba wanda ana kawo ɗiyan itace na ƙasashe daban-daban cikin wannan garin ba a shirka makka ba ta da dazuzzuka ba kun shekaran jiya ba sarkin makka ya ce a hita istisqai ba ruwa ba duk bana ba a yi masa ruwa ba sannan an ce a hita da Allah ya ayi ayi abin nan ayi sallar roƙon ruwa dazuzzukan su ba wani abu za su yi da ruwan ba amma rahama Allah ana san cikin ta suke dumu dumu amma kuma suna son wannan irin wanda ake ma kowa su ma zan ke musu ita wata shekara mana can aka yi ruwa an dade an shekara uku ba yi ruwa ba mutane suka bu- suna ci- sai mutum ya ya tsaya da motar shi ya sabke madubbai ruwan sai ta hiso mashi sai motar ta cika da ruwa yana kuwa yana jin daɗi saboda an daɗe bai ga ruwa ba daɗewa ake ba musu ruwa ba wani lokaci to Allah ta'ala ya ce ba su gani ba wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim kuma ana fisgo mutane daga gefen su riba ka ga mutum na Amurka ƙarshen duniya sai ya je yana son zuwa Makka inda musulmi ne mutum na China kusan ƙarshen duniya sai ya je yana son zuwa harami mutum na Rasha sai ya je yana son zuwa ina mutum na Afirka ta kudu can, mutum na Indiya ko Pakistan ko Iran can sai je yana son zawami. Ana ta hisgo mutane. Kaga wani asusu yake yi, asusu za ka yi. Yasa wasu malamai suka ce, haramin Allah yadda ka san kurar kari haka yake na jawo karahuna haka yake jawo mutane. Wa yi nasu ana caɓo mutane, ana ɗaukike mutane min haulihim daga gefensu don su zo cikin garinsu su yi ibada. Wannan bai ishe su nemar da za su gode ma Allah su kare ta Allah da ibada ba, sun cewa Allah ya ba su wani gari ne ake so a yi ma irin wannan ba garinsu ba. Akwai, babu garin da yake da farin jini kamar Makka da Madina duk duniya. Ba wani kyau ke gare shi irin kyawun garuruwan duniya ba. Yana da kyau amma bai kai kyawun garuruwan duniya ba amma me yasa saboda wurin ibada ne wani kudin shugaba dai zai dauka ibada ita wani in kace mashi da Allah dan baka kudi da ka tai maka ka je kai aiki haji ko umra ta da miza mizani da kudi ka je ka zuba mana kawai in tai kudin da kowa yake so ya ji wani fa wani kuma cewa ga ya bani kudi na duk wanda ya ce a baya kuɗin ya bai lahiya kuma kamata ya talaka zan ki tambaye shi in dai kuɗin ne za ka zuba to ka tambaye shi da kuɗi talaka ne baya da abinci baya da gida ko yana da gidan shi dai yana neman zubewa saboda Allah mutum ya shi maka ya dawo kuma gida ya zubi kyau mutum gara ma kakka gaya mai makka ce za kai shi ka zo kawai ka gyara mai gidan shi da kudin shikenan ba sai ka gaya mashi ba sauran kudin kuma ka sai mai abinci abin da ya dan shekara guda yana ci yan buhun shinkawun shi biyar babban hatsi biyar buhun masara ka tara mai abinci kawai sai ya ce ka ce ai duk kudin aikin hajji ne da hajji za kai shi ka ce bari ka mai wannan aikin eh to ai yayi in ma dai ya ji haushi ba a yi mai gyara ba. To Allah ta'ala ya ce, wa yi takhaffafun nasu min haulihim. Allah ya ce, abu bilbatili yu'minun, wa bi ni'matin lahi mai kafuru. Shin suna yin imani ne da ƙarya, kuma suna kafarta da neman Allah subhanahu wa ta'ala. Tagi. Ina Allah subhanahu wataala ya masa ya ba su harami gari mai girma ya sa ya ba su gari mai girma garin su ne garin da kowa ke son zuwa wannan ne makare ta isa ta sanya su zanki kare ta Allah da ibada suka kiya ina Allah subhanahu wataala ce shi za su yi imani ne da ƙarya kuma su kafarta da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya ba su bai kamata mutum ya yi imani da ƙarya ba kuma bai kamata mutum ya kafirce ya butulce ma nemomin da Allah subhanahu wataala ya mai ba kadiba ka gawa mutanen makka aikin umara din nan na, na, na ramadan da kuma aikin hajji wani, wani kawai kaso shi kenan fa da an ci kasuwar ramadana an kare ya, ya koma gida shi kenan abinda kayan da ya saida ne yake ta ci a wani ramadana din to da ɗumbin mutanen da abinda ka sa sai shi ake yi haka nan ma wani in yi wannan kasuwa ta aikin haji shi kenan sai je nemi ɗaki ya zaman shi sai dai ya sabko ya sallah ya koma ya ta kallon talabijin yana sallah yana karatun Qur'ani yana shan madara da kaji yana ci to irin wannan gara ba sa mutum ya saba samun ta in ya bude shagon ma ba kwanakin zuwan baki ba ya ne zai ba sai ba mutanen amma mutum dubu wajen ishirin ko hamsin ya zo ya sai kayanka sun sai maka kaya ya kake gani kuma sai abin da ka yanka masu baki ne cikin farin ciki cikin daɗi suke tsaraba ce suke sai mai iyali suna jin daɗi wani ma bai san kuɗin yadda suke ba an kawana sai zuba ma duka ya ci ga suna a bashi kaya bai san yadda kuɗin suke ba kuma bai san yadda za a magana da kai ba kai kurma ba kajin hausa shi kuma kurma ba jin larabci ko kuma akwai wanda ma ba laraba ba ne waɗanda ba laraba ba ne baki ne da aka ɗauko su ya aiki jajayen mutane su ma ba larabcin suka iya wasu yan indiya ne wasu yan pakistan ne wasu yan bangladesh ga su nan dai su ma larabcin yana ba su wahala sai su shekara ishirin cikin maka ba su iya larabci ba suna ta shirme ita ma ka rasa komai suke fari in ba ka yi kasan larabci da kyau ba ka yi fahimta da su sai ka yi larabci sosai kalmomin larabci ne za su san gaya maka ba sai iya komai daga anta sai na farsewa ne ne shi kenan nan nan larabcin su da ya kare ko ka kai ma an ka zo sai sai ka yi zasa ma shakat da wani sai jallabiya ta mace shi ya dawo shago ya maida ya rasa yadda za a yi ya tsaye na kallon balarabe wala na kallon shi ce ya aka yi ya ce balarabe ya zasta ma'un shakkan shiga ta shaƙe shi wai balarabe ya an shi riga ya sauyo mai daidai da fiye ce ni ba wannan kaga in ta maka Rarra waɗannan suna da yawa. da wannan larabci ga yanan kala-kala ya yi ƙoƙari ne amma shi wurin balarabe shakar take ce idan sama take ce baka kuma rigar kamar cewa ta bata ke ce ba haka abin da ya bayi amma dai tun da ya nuna mai haka a wato shi ke Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم الله يتي باب الظالم باب موجو ممن افترى على الله كذبا كما وند يما الله كريا yace Allah yana da kishiya yace gumaka kishiyoyin Allah ne babu azzalimi kamar wannan mutum aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu ko kuma babu azzalimi kamar mutumin da ya karyata gaskiya lokacin da gaskiya ta zo mashi ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata alqur'ani mai girma yayin da manzo Allah ya zo da shi to babu azzalimi mugu kama wannan mutumin Allah ya ce alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin shin mazaunin kafirai ba ya tabbata a cikin wutar jahannama ba ma'ana mazaunin kafirai cikin jahannama yake kafiri ba ya da mazauni ranar alkiyama sai cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu ya Allah ya ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wallazina wadanda jahadu suka yi kokari suka sha wahala suka yi jihadi suka yi artabu fina domin mu dan mu a cikin mu mana saboda mu ko a cikin addinin mu a cikin lamarin mu na addini inji Allah la nahdiyannahum Allah ya ce wallahi sai mun shiryar da su su bulana hanyoyin mu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne gabanin umarni da yin jihadi fi sabilillah domin ta sauka ne a garin makka kuma garin makka babu jihadi sannan wani irin jihadi ne inda garin makka jihadi ne na zuciya ka yaƙi zuciyarka shi kuma wannan jihadin bai karewa وخالف النفس والشيطان وعصيما فإنهما ما حظاك النصح التهمي أكم يا البردائج وخالف النفس والشيطان وعصيما كسابا مرنكا كسابا مشيطان كما كياكيس wannan wannan kokarin na na yakin kai bai karewa zaka yi ta yakin zuciyarka akan ta ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyawu ta rabu da mugayen ɗabi'u duk wanda bai gama da zuciyar shi ba to ba zai gama da wani ba in dai zuciyarka ta yi ƙarfin ka to shi kenan to kowa ma ya fi ƙarfin ka ba ka aika da kowa muna ganewa ko to saboda haka kenan abin da ake nufi shine ƙoƙarin gyara zuciyarka ya ka zuciyarka ta rabu da mugayen ɗabi'u irin na shirka irin na kafirci irin na munahici irin na son zuciya irin na son kai irin na ƙeta irin na baƙin ciki irin na hasada su ake so zuciyarka ta rabu da su kuma ta ɗabi'anta da ɗabi'u masu kyawu irin na gyara imani musulunci gyara hudarka biyayyarka ga Allah san ka ga Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam san ka ga addinin musulunci da alqur'ani ɗabi'unka masu kyawu na haƙuri na kyauta na tausayi na girmama babba na tausaya ma ƙarami na sa alkhairi da fata alkhairi da fatan ci gaba ga ƴan uwanka duk sai ka yi wanda bai wannan ba yanda za ya shiga aljanna sai ka yaƙi zuciyarka sosai kamar yadda kake tunanin ka yaƙi shaidan haka za ka yakar imam al-hassan al-basri ya ce abin da ake nihi da jihadu fina khalafun nafsa fina ma'ana sun saba masan su mujahadatun nafsi jihadin da za ka ma ranka shine ka saba masan zuciyarka domin san zuciya ma wasu mera shi abin bauta al-fudayl bin iyad shi kuma cewa yi abin da ake ni da wallazina jahadu fina wato wallazina jahadu fi talabil ilmi su ne waɗanda suka sha wahala a wurin neman ilimi. Neman ilimi jihadi ne. Jihadi ne babba a cikin shi kake yaƙa zuciyarka. Akan lalle sai ka zama malami, sai ka san addini yadda ya kamata. Wahala ce mai yawa. To duk wanda ya wannan lanadiyan nan subulana ma'ana lanadiyan nan subulal amali bihi. Sai mun shiryar da su hanyar da za su bi su yi aiki da ilimin da suka sha wahala don same shi. A san shi ilimi ba shi kada yake so ba so ake kai aiki da shi. Shi ne yau muka rasa. Ilimi ga yanan kamar ƙasa, amma aiki kuma ya zama ɗan hikkin nan ne ake yi. Ƙaunin bila amalin ne. Mai albarda ce, Astaghfirullah, in ƙaunin bila amalin, laƙad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Amartuka alkhaira. لكن ما تمرت به ولا استقمت فما قولي لك استقم yace ina roƙon Allah ya mana gafara ya gafarta mana daga ya bani ilimin da ba zan aiki da shi ba domin aiki ilimi ba ba aiki kamar mutum ne da haihuwa ba da aure ba haihuwa kuma a ce yana da ɗa ina ya samu shi sai dai ya aro yawwa sai dai ya aro ko kuma a bashi reno kaji ya ce na umarce ka da aiki mai kyawu ni kuma ban yi ba kuma ni ban daidaitu ba kuma na ce ma ka daidaitu to mai amfanin magana ta in ce ma kai ni ba ni ka gyara kuma ni ba ni gyarawa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya koran da suka yi imani dan me kuke ga yan abin da ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya yi girman muni a wurin Allah ku zanki gayan abin da ba ku aikatawa atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun kuna umarnin mutane da alkhairi kuna mance kawunan ku kuma kuna karanta littafi ba ku da hankali ne to saboda haka kenan aiki lana da yannan subulana ana nufin za mu shiryar da su hanyoyin da za su yin aiki da ilimin da suka wahala saboda shi ni kuma sani ibn abdullahi tasturi cewa ya abin da ake nibe da walladina jahadu fina lana da yannan subulana yace walladina jahadu fi ta'atina lanadiyannahum subula thawabina waɗanda suka sha wahala a wurin biyayya gare mu ka san wurin mu Allah sai ka sha wahala sallah sai ka wahala azumi sai ka wahala karatun qur'ani qiyamul layl sai ka wahala aljihunka sai ya wahala in kana yawan sadaka sai ka gaji da fadawa duk akwai wahala to duk wanda suka yi wannan Allah ya ce za mu nuna musu hanyar da za su samu lada ita ce aljanna to saboda haka kenan dai Allah subhanahu wataala ya kwadaitar a cikin wannan aya ce walladina jahadu fina lil da abinda muka faɗa dai yana shiga cikin aya waɗanda suka sha wahala dan Allah subhanahu wataala to Allah ya ce za mu shiryar da su hanyoyin mu kaga da ma shirye ne amma sai Allah ya kara musu shirya ko walladina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya Allah na kara musu shirya wa yazidullahu alladina tadaw huda waɗanda suka shiryu Allah yana ƙara masu shirya to saboda kenan Allah zai ƙara musu sai Allah ya ce wa inna Allah lama al muhsinin lalle Allah ta'ala lalle yana tare da masu kyautatawa maimakon Allah ya ce wa inna Allah lama'ahum sai Allah ya ƙara fiddo wani suna mai daraja nasu domin aka ce wa inna Allah lama'ahum za ka yi tunanin cewa wa inna Allah lama'al ladina jahadu fina Allah yana tare da wadanda suka yi jihadi da mu sai Allah ya ce wa inna Allah lama'al muhsinin ya ƙara fidda wani suna mai girma suna al muhsin wato suna ne babba daga cikin sunaye da Allah yake ba masu addinin Allah kaga akwai almuslimuna akwai almu'minuna akwai almuttaquna akwai gasunan sunaye wannan babba ne kwarai cikin laqabba sunayen da Allah yake zana ma masu addinin Allah masu kokari cikin addinin Allah to babban suna ne to Allah yace yana tare da su su wane ne almuslimuna su ne waɗanda suke bauta ma Allah tamka suna ganin Allah kamar kamar Allah na gaban suna bauta mishi ba su ganin Allah ba za ga suna tsayawa su aji hankalinsu sai bauta tsananin imaninsu da Allah har ya kai ma in suna ibada sai su ga kamar Allah ne ga yanan gabansu ba kowa ke samu wannan daraja ba wannan cikin mutum dubu mutum goma ne za a samu Allah ya ce lisanu an tabu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka galibi duk muna bauta ma Allah ne ba mu ke gani ba shi ke ganin mu wannan ita ce ibadar mafi yawan mutane yan kadan kuma su suna ganin kamar ga Allah nan gaban su shi yasa mafi yawan mutane zaka ana sallah mutum na yadda ya ga dama saboda ba ka kawo cikin zuciyarka cewa ga Allah nan kana gani Kaga kenan sai zababbe kwarai cikin musulunci yake zowa yana ibada ya ga kamar ga Allah nan gaban shi ko ba haka ba amma ma'aikaci ne in aka ba shi ajiyar kudi ya diba ya diba ya gaba kamera tana kallon sai ya ɗauki abin da yake so ba ya tunanin a zuwa yi lissahin kudin kuma shi aka ba to ya taba su to kan ma'aikaci ne akwai kuma ma'aikaci managarci ne kirki mutunan kirki an da ba shi da wata kyamara ka sa kyamara ka ce ma ga yanan kai ya ci amana duk bai taso ba ba sai ma ka gaya mashi ba bai tabawa kuma komi za a yi kowace matsala za a shiga ba zai taɓa wannan kuɗin ba akwai su akwai kuma wanda ba ma matsala tunda dai kuɗin banza ne ga sunan da ya bare zaki ɗauka yana shagali bai da matsala komi ba da larura komi sai zaki zarar kuɗin yana biyan bukatun shi to haka cikin addinin musulunci akwai masu baro ta ba su mutum na azumi yana kallon shirme mutum na azumi yana sauraron shirme mai azumi wanda yake tsoron Allah ya san kamar ga Allah nan gaban shi haka ya san azumi yake ko hira kuka ɗauko ta wani inda ta ta gulma shi ce ya ce da Allah ku bari daga zikirin Allah sai hira mai kyau ai ta hira in kuna azumi ko ta hirar muna yau wani irin shiko za a yi a sha daɗi yau wani irin buɗe baki ko ta wannan hirar muna ko ku ta cin naman mutane kuna hira a bai kamata ba sai ku ta hira yau wani irin shiko za a yi Me- da me za a buɗe baki yau a ɗauki wannan hirai kowa ya ta faɗin roman wani abu da ke akwai ciki wanda ya ce ‘yan maka in aka haɗa ta da kaza da kaza akwai daɗi shi ma ne ce a soɓo aka haɗa shi da kaza da kaza akwai daɗi shi kuma ne ce kuna ta hirar soɓo da ‘yan maka ba hirar nama ku yi ta wannan hira Allah bai hana ku ba sai ku samu lada wurin Allah kuma shaidan sai ya hana ku irin wannan hirar ku zo ku yi ta hirar mutane lada ku ta ragewa ƙarshen da ma ba sai ka tashi ka sha ruwa ba ka da lada ko da wurin Allah sai yunwa da kishirwa da kai na da me ke kawo wannan saboda baka kawo tsoron Allah cikin azumin ka ba to ko wanda zaka gani din da ka ganshi yana azumi daga salati sai istighfari sai hailala sai magana mai kyau sai harkar kasuwanci shi harkar neman duniyar shi kawai saboda yana tsoron ya bata azumin shi yana tsoron lada azumin shi ta rage wani ko ba ruwan shi wani ma da za a- za a- za a bude baki da sigari tana kusa yana jin kiran sallah sai keta mata wuta sai koma gini daga mutane da ta busa abin shi sai ya kare sa nan ya dawo cikin mutane kaga wannan menene wannan ya san daraja azumi sai bude baki da sigari to akwai uban shi kuma shi da wiwi ma yake shi kaga wannan ya zama uban shi Allah ya kiyaye To Allah ta'ala ya ce lalle Allah yana tare da waɗanda suke masu kyautatawa. Allah ya sanya mu a cikin su. Yana tare da su da taimako, da soyayya, da gudunmuwa, da ƙarfafa su. Allah ya sa mu ne. Wallahu ta'ala alam. Nan mara.
wannan ce yace ya ya hukuncin wanda yana karatu kuma sannan yana hirar duniya
Waya hukuncin mutanen da yana karatu kuma yana hirar duniya. Bai da kyau gaskiya. Kana karatun Qur'ani cikin jama'a, kana yi kana in ka ji hirarin taka ka tsaya. Kuma hirar duniya ce ta shirme bai kamata ba. Kamata yayi ayi in hirar za a yi a rage Qur'anin in ka kare ka je kai karatun ka. Na'am.
wacce wannan Michael yace addu'a wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ashhadu
Allah ila illa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yace wato ko da wai a cikin a fada ne mutum yake hira za a gafarta masa zunubansa Hmm. Astaghfirullah. Ah, wannan addu'a ce ta ta abin nan. Ah, ta majalisa kafara ce. Za ta kasancewa kafara ce ta majalisin mutum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Mm, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗe ta wuri ba zai tashi daga wannan wurin ba sai an gafarta mashi na'am ba wai sai ko ina ne dai wurin da ka tsaya za ka tashi ko nan ko wurin karatu ne in ka tashi kamata ka faɗi wannan addu'a na'am
yace mallam ya wai ya hukuncin tazarar haifuwa daga da laifi Hmm?
yana tambaya menene hukuncin sa tazara tsakanin haihuwa ba laifi musulunci bai hana ba musamman idan akwai dalili kowa tana shan wahala wurin yawan haihuwa ko kuma yaran da ake yawan haihuwa suna shan wahala ba laifi a sa tazara sa shekara biyu ko biyu da rabi ko uku ko hudu tazara dai ba ta da laifi abinda ba ya da kyawu a ce haihuwa ta isa haka nan mai da wannan shine Allah ba ya so na'am
shi wala addu'o'i da ake bayan sallah na salloli na farilla yace ko ana iya yin su da zuciya
ana yin suna dama ai sirrance ake ai ba bayyana su ake addu'o'in da ake bayan sallar farilla zikirrika da ake yi in mutum na yi cikin zuciyar shi yana yi mana dama sirri ne ai dama ai ba wani kake gaya mu dama ko ka bayyana ma kanka ne kake shiyarwa ai ba mai shinka kun kai cikin zuciya shi ke nan yaki bari a kira sallah
kamar ce wani manya-manyan zunubai guda bakwai wanda Allah ya ce a guje musu
wawane ne manyan zunuban da Allah ta'ala guda bakwai waɗanda Allah ta'ala ya ce a guje musu manzo Allah ni sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtani busaba almubiqat ku nisanci zunubai guda bakwai masu hallakarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka da Allah da kuma sihiri taba mu da kuma sihiri da saba ma uwaye da cin riba da zina da kuma jefe mutanen da suke mata waɗanda ba san hawa ba san sabka ba a jefe su a yi musu ƙazafi da zina waɗannan su ne zunubai guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gushe su ba wai su kaɗai ba ne akwai ire-irensu da yawa akwai a yawa da kisan kai shine na bakwai ya mure shi akwai zunubai da yawa suna da yawa zunubai irinsu masu daraja irinsu sun kai wajen guda ɗari ko ɗari da wani abu ma malamin zala ya taƙaice su ne a saboda bayanin muninsu kuma sai a yi kiyasin sauran da suna nan su ma suna da dokoki masu tsanani irinsu ma kuma kaga manzo Allah ya hada biyu cikin su kafirci shirka da sihiri amma duka manzo Allah ya kira su da sunan mubiqat amma dukkan su suna halakar da mutum in ya mutu bai tuba ba amma halakar wadda biyun suke ma mutum ba su kai sauran halakar wadda guda biyar din za shi ba to da guda biyar suna halaka mutum su kai mutum jahannama amma zai hito in dai ba ya da waɗannan guda biyun in kuma mutum ya aikata waɗannan guda biyu to hallakar da za yi ta har abada ce ba shi ba hita daga daga jahannama Allah ya kiyaye na'am
da akwai gudun wata ba da jini a ranar talata fa akwai gudun mata ba da jini ranar talata nan bakin likita da sai karhe ta kusko to wanda Allah ya ba dama sai ya je ranar talata da sahi je a bada in ba kada kuma ka je kai ma a baka da yi tsaye likitoci su ce kai waka ce hadina zuwa ba ni ne ba ni da Allah ya saka mu kowa da alkhairi Na'am. sai yana da addu'o'i ne har da wani wanda yake daga can rasha ce yana nan ka- yana karatu a nan amma yanzu ya ta yi karatu can rasha kuma yana tama yana roƙon addu'a da kuma shawarar mala ya ce don saboda yanzu abokanan zaman su yace ba su ba musulmi bane sai ya kiyaye neman shawarar malam to yace akwai wani bawan Allah da za muna karatu nan da shi yanzu Allah ya bashi dama ya ta kasashen waje yana rasha yana karatu yana baran addu'a Allah ya bashi karatu mai amfani wanda zai amfani shi amfani addinin shi da kasar shi kuma yana neman shawara saboda waɗanda yake zama tare da su abokan zaman shi galibi ba musulmi ba ne inda ka riga ka san ba musulmi wani ai ka san irin zaman da za ka yi. ba hana ka zanna tare da su wajen da wuri guda ya haɗa ku amma ka yi keke ya yi addinin ka ka yi takatsantsan game da duk wani abu wanda yake ba da kyawu kuma ka zamanto kana da alaka da mutanen can waɗanda ka san suna da addini kai ƙoƙarin matsarsu in ba su kyaman mutum ka san jajjayen mutane ko da da addini za ka sana kin baki ce bajjan mutum ke ko da da addinin shi irin addinin ku da amma za ka gaba ya san ka kuma saboda kai baki ne suna da irin wannan matsalai to amma dai ka yi kokari in ma dai can baka samu ba ka samu bakake akwai bakake can yan uwanka bakake ka kusance su saboda addini ba saboda fatar su ba in ka kusance saboda fata to kana iya rasa addininka sakon da za ka ganin su ma ga su bakaken kuma addinin bai sha musu kai ba to waɗanda kasan suna da addini sai ka kusance su kuma ka samu ah, alaka da ɗaya daga cikin malamai wanda ka bari nan Nijar ran duk sati kana kiran shi kana mai tambayoyi na addini zaman to dai kenan ah, ba ka mance da addinin ka ba kana kulawa da shi kana tambayi game da da abin da ya shiga duhu da kai Mm. in ka yi haka insha Allah za ka tsira giya kuma kakka sha wannan giyar da ake cewa sai an sha ta Ah, ake jin ake jin zafi ga jiki ba a jin sai ka nemi rigunan ɗari gabza gabza ka sa Allah ya kiyaye kai tsare ka ya tsare dukkan bayan Allah da suke ko ina da mu ma nan duka Allah ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana ɗabi'un mu da al'adun mu masu kyau Allah ya kare mu daga sharri da makircin masu yi da kairin masu yi da makiyan mu gaba daya Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka ba kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka shahi musu hawayen su Allah ka ba su abin da suke so Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka yaye mana matsalolin mu gaba daya Allah ka kawo mana karshen su Allah ka taimake mu Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka gafarta mana zanuban mu kanana da manya ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayi ne daga cikin bayin ka ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين